shari'a sabon shari'a ba yau da kalmar hanji yau za mu tashi hadisi Abdullahi bin Abbas wannan sahabi mashhuri sananne matashin sahabi mai ilimi a cikin sahabbai yaro mai karancin shekaru sannan kuma na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cikin wato hannun damansa wanda shi ne kowanne cikin sahabbai yawan ruwaya a kan tafsirin alƙur'ani mai girma babu ta aya ce aya alƙur'ani mai galiba insha Allah illa sai ka ji ibn Abbas yana da kauli yana da magana a kan wannan aya da fassara ta ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas yana cikin wanda suka rahota da samun ilimi da albarka da kuma yawa irin addini kuma hadisi kan dama ko yaro ne na ƙarshe a cikin ilimi ya san ibn abbas an ibn abbas an ibn abbas an ibn abbas wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Allahumma alimu fi dini wa faqihu tawil ya Allah ka sanar da ibn Abbas a cikin addini ka ba shi ilimin addini kuma ka fahimtar da shi fassara ya sa fassara kwarai na alfahari kuma yana daga cikin wadanda suka bar babban tarihi mutumin da su a cikin ilimi da kuma amfani da duniyar ilimi take masa shi ne rubutu hadisi yake cewa isa ce ba wani abu da ya faru wanda yake nuni a kan muhimmancin haƙuri da kuma haƙurin magabata. Wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala kalima kuyaitatu ibn Hisn fanazala ala ibn akhihi al-Hurr bin Qais wa kana min an-nafar alladhina yudinu Umar radiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radiyallahu anhu min shawaratihi wa ulan kan wa awshibana وقال قريت ابن أخيه يا ابن اخي عمر رضي الله عنه فلما دخل قال في يا ابن الخطاب فوالله ما تؤتينا الجزمه ولا تحكم فينا بالعدل وغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به فقال له الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو واعظم للقرش واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين والله ما جاوز عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري ولا حديث الامام البخاري شيروي تمشي كتاب التفسير اكيد كتاب الاسلام كتاب تفسير سوره الاعراف idan ana son koma da shi nan ba da yi musamman a kan ayar kudin afuwa wa kudin gurfi wa arin alijani da kuma kitabar yake sa ya rawaito shi babu yadda da sunan da sunan da sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin ya zo mana da sunan wani mutum bayan ibn abbas in kun lura a hadisin kuyayyatu ابن حسن وييلة ابن حسن الغزالي شي وييلة ابن حسن الغزالي مسلمت عليه على فتح مكة يا مسلمت على فتح مكة وما يأتي ولد على جوال ألفت قلوبهم وفي الإدارة والظالمين وفي سبيل الله يأتي ألفت قلوبهم addinin musulunci shi ne mutanen da ake ba su taimako ko ake ba su zarka don a jawo hankalinsu su musulunta masara ta yake wanda Allah ba tukuru ko kuma su ne mutanen da sun musulunta amma sababbin musulunta ne sai in aka samu abin alheri da arziki ya zaka ko a wannan wannan sai annabi ya ta ba su saboda ya yake su a nan abin da nake so yan uwa su fahimta ashe a musulunci kakan iya ɗaukar abu ka ba wa wani nan ka yi shi ya zauna a cikin tafiyar da ake da abu akwai wanda ba aya za ka ba shi ba ba hadisi za ka ba shi ba irisani za ka yi masa ina ba da kuna fahimta da dole ne ku zamo abinda larabawa su kira waƙayayyin waƙayayyin ana nufin realistic a wurin tsaro da lura da reality hakikanin rayuwar mutane ba a ita da rawa da kake gani ba kullum aya hadisi aya hadisi bayanin malamai ba shi ne kaɗai da rawa ba akwai wanda haka da bukatar ka ba shi aya ko ka ba shi hadisi na masa isani kawai ɗauki ka ba shi in yana cikin yunwa taimaka masa ka yaye masa ka rage masa in ya zo bukata wajen ka yi kokari ka yi masa waye musamman samari matasa masu tasowa in mun zo muna da'awa kada mu kada kada mu cikin wato a wuri daya dole da awa ana akwai bukatar jini yasa hatta qur'ani sai ne magana akan mu'allafin qulubi wadanda ake jawo hankalin su a jawo dukkan su wani su zuwa jini a yanzu din a cikin musulmin namu ma wadanda ba musulmin da su yi ba wallahi an yi mu'allafin qulubi wanda in kai ke shi da taimako ne za ka ci gaba da tafiya da shi lura kuma shi ta dace ake yi ta in tana cikin insani da kyautuka wanda ba su yi ba da kake aure ba ko da tana da karancin albashi da aka duk wani da awa ko masallaci ko makaranta ko wani wuri da yake karantar da mutane to ba da su kaɗai za a yi ba to a rage girgiro an wani taimako mutane kamar duk mutunci ana taimaka musu kamar duk marayu ana taimaka musu kamar duk wata alƙari marasa gani ana tallafa musu kamar girgirar da shayar da mutane da baki lokacin da kamar yin idan an yi azumin arba a yi buɗe baki a ga yin mutane mutum ya san cewa in ya zo masallaci kaza zai samu abu buɗe baki lokacin da ake azumin arba ko ake azumin ashewa ko ake azumin kamar idan mutum yana da hali lokacin lokaci ya sa a rike da abinci a gidansa a ranar juma'a ko wata rana kawai ya bayyato abokanansa mutum hudu biyar shida ya sha zuwa ci abinci haka kullum a ci abinci a cikin kawai dole sai mu kula da wannan bayan dan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin da awarsa ba aya da hadisi ta dai ne da wannan wallahi ya ce ki mutu kuma ce ko kan ne da musulmi da wanda ba musulmi da ce maka ko wani kudi da kuce a cikin ba ta ce wannan hadisi da kai da suwa ta ne wannan waye wannan mutumin uyayi da tuki polisi yana ce ko Allah ba ta kudu abun mamaki yana cikin larabawa masu hali mara kyau من الأرض الجفاء مصورها مصير محاملة والأعتداء bayan musulunci sai ya riga ya zama musulmi ne ne kan jibi musulunci kawai wata da sai ce kama ban musulunci ya rera gaba da ana nan wata rana wani dalili wani sababi ya sa sai aka kawo shi shi wuyan ya jibi musulunci yana bin da sunansa don kare da tarihinsa sai aka kamo shi a matsayin bawa aka kawo shi wajen abubuwan da sun ne yar kamata tun lokacin aka je musulunta sahabi da aka yi aka bai ga wani sahabi ne ya musulunta ya bai da kuma ta shi ne bai da shi ne ya musulunta a mata maka ya riga aka kamo shi a cikin ribatattun yaƙi sannan yaƙi aka cakko shi a lokacin sai kawo abubakar yana zuwa wata sai ta abubakar sai ce a shirar da Allah wa shirar da Muhammad Rasulullah na da musulunta karo da abubakar ya ce ku sake shi yancin ka shi ne kun sake ka kuna ganin siyasar jami'a ku ya ba musulunta da zafi ya riga aka kawo shi lokacin abubakar sai ya daga kai musulunta ya daga musulunta a wannan ita yau ne a da Allah ta sun ta ba ka ga mun kawo kai da za ka sai a wata sai su shi kenan wata rana sai ta mun Madina ya sauka wajen dan uwansa a a dan dan uwansa shi ne wanda aka kawo shi a cikin hadisin al-hur ibn qais mun ga ibn abbas ce ali ibn abbas radiyallahu anhu ma qala kadima qulina min hisbi fa nazala ala ibn akhihi al-hur ibn qais to mun shi shi hadisin ibn abbas ce uyayna ibn hisbi ya rasu sai ina ya zo ba faɗa ba a cikin hadisin amma madina ne da ya zo sai ya sauka wajen ɗan ɗan uwansa wannan yana nuna cewa idan mutum ya je ba kwanta wuri wanda zai fara bincikawa shi ne yankinsa sannan wannan yana nuna cewa idan ɗan uwanka ya zo daga wani gari yana da wani haƙƙi na musamman akan ka ya sauka a wurin akan ya ji wurin bare wai ba zai zuka wani dan uwansa sai zo wani wato dan dan uwansa wane ne dan uwan shi ne al-fadlu ibn qais al-fadlu ibn qais ibn hisn al-fatani to shi wannan al-fadlu ibn qais shi kuma mutum ne mai matsayi yana da daraja a lokacin sayyidina umar umar yana matso da shi kusa da shi a gwamnatin umar a fadar umar to umar yana matso da shi kusa yana cikin wato yan yan da ya ce an an gaggawa sayyid na umar an bakin sayyid na umar kula hadisi ce wa kana min al-dabari alladhi yuhini umar radiyallahu anhu yana cikin mutanen da umar yake matso da su to ina so ku fahimci wani abu kuna yin karatu ne na mutane ashe kowane mai mulki zai iya yi wa akwai waɗanda suke yana matso da su kusa akwai waɗanda kuma ana dai mu'amala ne ba da rai suna matso da shi da zai yi a ce mai mulki kowa ya kwanta da shi ba ku gane wannan kuma duk yadda kike son mutane dole wani ya fi kusa da kai sannan kuma a ce ba laifi ba ne idan mutum yana wani shugabanci yana wani mulki ko da ofis ne ya zama akwai wasu da ya kuma mutane ya kusa da shi wannan kuma ya rage wa mutum me zai duba ya zaɓi wanda zai zama na kusa da shi ya rage gare ka ce ka duba waye zai fi maka amfani wane ne zai taimake ka sai ka zama kana kusa da shi ba wanda ya fi munafurci ba ba kuma wanda ka fi jin tsoro ba ba kuma wanda kake da wata maslaha kare a kan ta duniya ba a abubuwa wanda ya zai zama amfani ne ga al'umma amfani ne da ya kusa da shi shi ke da wannan al'urru ibn qais yana cikin yan fadar sayyidina umar kuma alhamdulillah mutum ne wanda yake yana cikin fakihai malamai qurra'u makaranta alƙur'ani wato a cikin sahabai ya ce ta da ni da nafari me a faɗin kawo nafa annafar a larabci wato ana nufin mutanen da ba su kai goma ba duk lokacin da balarabe ya ce annafar to yana nufin lambar da ba ta kai goma ba daga ɗaya zuwa tara in ya wuce in ya wuce in ya wuce lafiyar goma iya kai goma ba na farko sai da ce jama'a jami'insa alfa annabar daya ma'ana kilon kalmar annabar tana nufin tarin jama'a da ba su kai goma ba daga ɗaya zuwa tara jami'insa shi ne alfa nafar duk inda ya zuwa an ya ce nafar nafar nafar ko hadisi ya ce nafar to ana nufin mutanen da ba su kai goma ya ba da nafar وسيتي كان من النفر الذين يديهم عمر رضي الله عنه وكان القراء سيكويتي كان القراء القراء جمعي من قائد من أجل قائد مثلا شيء القرآن مثلا سا wanda ya san ma'anarsa ba a ce wa mutum alƙa'id kawai dan ya ƙetare da Qur'ani bai san ma'anarsa ba a'a ya ƙetare da Qur'ani kuma ya san ma'anar alƙur'ani ba da abin da nake so ku gani abin da hadisi yake wa kana min an-nafar alladhina yudhihim umar radiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashabu majlis umar radiyallahu anhu wa shawalati ashe irin wadannan al-qurra'u faqihai masana addini makaranta al-qur'ani wanda suka iya karanta shi kuma suka san ma'anonin al-qur'ani su ne abokanan zaman sayyidi na umar su ne umar ya gaba doka duk wanda zai zama na kusa da shi ya zama masanin albarani da iya mutane umar ibn khattab na da shugabanci ko ba jahilai ya tara kuma bai dame shi ba kuhulan kano au shubban kuhul jami'i na kano idan an ce alkahal a larabci suna ne na mutum mai shekaru daga talatin zuwa wanda yake aka ce shi kahal wa yukallimu an-nasa bil mahdi wa kahala na ce alfahar nan zan goyo kahala shi ne wanda yake shekara talatin zuwa kulurar da kai mun lalata cikin da suke da dukka ma'ana suna kula da wanda yake bai kai shekara talatin ba ba a ce shi kahal a larabci in an ce mutum kahal ɗan shekara talatin zuwa arba'in ne wannan shekaru kamar yadda muka ce nafar daga ɗaya zuwa tara shi ne nafar aka kara daga talatin zuwa zuwa arba'in wasu kuma suka ce a tun daga talatin da uku har zuwa hamsin wasu kuma daga alkarin ɗan talatin da uku ba talatin ba zuwa arba'in ba ɗan talatin da uku zuwa shekara hamsin masu sun faɗi wasu magana wato ba haka sai shi wannan bawan Allah wenatu sai ya ce wa ɗan uwansa ibni akhi idan ɗan uwansa yabda akhi ya kai ɗan uwanka yanzu mun gane wenatu ibni isin ya zo Madina ya zo gidan ɗan ɗan uwansa domin saman da ya gaya masa ya ce daga wajikun inda hadar abin kana da wajen idan an ce wajen kana da matsayi laka mahsila laka jamun shi ne laka wace wa kana inda lahi wajiha ana nufin mai matsayi kenan jama'a yana so ku lura da wasu ɗabi'u ba laifi ba ne wanda aka ga yana da matsayi a wajen wani a nemi alfarma a wajen sama yanzu wannan koyayi da cikin ɗin ne sako ya kaɗai sako da shi shi da zai iya zuwa wani uwar shi da zai iya magana da uwar da take ba sai ya nemi mai matsayi a wajen umar dan kusa da umar ashe ba laifi ba ne in kana neman wata alfarma ko kana neman wani abu ka duba waye ke gab da wani waye ke alaka da wani waye ke kusa da wani in nemi alfarma ya masa magana a kan kaza wannan bai saba a cikin wannan yana nuna mana shi akwai alfarma a addini na yake koko a addini jama'a muna yin karatu ne na kullum da ɗaukar fiki da fahimta ya ce zaka wajen inda hada abin kana da fuska kana da matsayi ya kai na san wani a wajen wannan abin abin da zan ana nuna wato a shugaba ya kwaro Bas da azini alai ka je ka nemo mun izini a wajensa. Kenan wannan yana nuna shugaba ba a zuwa wajensa sai an nemi izini ya kai ba wa Kada mu zama jahilai, kada mu zama muna mu'amala ta marasa ilimi. Idan ka je wajen wani babban mutum ya ce ya yi zama kuɗi na ba da izini ba bai ilimi ba, saboda duk wani babban mutum bai matsayi ko bai wani ofishi ko bai kaza ba a zuwa wajensa sai bai izini. Ku yi haƙuri. shi addini gane shi addini ya ka in ka ce wani wuri duk da matsayinka ka ɗaukar da ka sai ba a baka izini ba amma ba ko kai haka suna rayuwa ne haka kai ma makaranta ka zama wani shugaba wajen nila sai ka ce a nemi izini da a wajen ka su kuma ba su suka karanta da addinin ba ba su ne adadan ba yace ista'adini inda adal hadisi ka je ka neman izini a wajen wannan wato wannan hali shi ke nan alfurru bin kais ya tafi ya ce ya gaya wa sayyidina na kuma ya ce ga waɗannan ɗan uwana nan ya zo yana son zai magana da kai wannan yana nuna cewa idan mutum ya zo zai ga wani zai magana da shi ba dole sai ya gaya wanda zai gaya wani yana son da shi da akwai sikiriti shi ke nan bismillah da kuma ya ce a gaya masa fa'adi da nan kuma فلما دخل قال إي يرتد الله يا فارغ الناس إيه هو تعالى لو ترجمتها لكن إلى شيء إلى أهل الكفار shi wannan koyai da zubin yana cikin larabawa masu mummunan mu'amala masu kakkausar mu'amala jama'a ai abu ne za ka yi mutane kala kala ne akwai wani za ka yi iya magana a cikin wuta a cikin magana shi wani za ka ce a a kan ku shiga harka da wani bai iya magana ba za ka tana ta ai wani bai iya yin siya ya ce maka ai wani ɗabi'a ce kawai kai addu'a Allah sa kai baka cikin su wani da ya kuma da wani zai kwaba wani kuma hakiki a burbe yake kawai shi ba zai yi ne haka wasu kakura da shi haka ubansu kakura da shi haka yan uwansu kakura da shi haka yake a burbe in za ku rayu ku rayu da shi a haka in ba za ku rayu ku san yadda za ku yi layi ba yana zuwa sai da yi wata kwaba a wani shi da wani an yi wani ce kuma ya musulunta yi ya daga masa kawai he ya yi amfani da wannan wato kalma ta he idan an ce kalma ta he kalma ce wanda take ta tsawa ko ta jambu kamar kamar kamar ce da hausa kai kamar kai ko kuma ka ce kamar kamar ce da in za ka cawo mutum ne wacce kalma ta ke amfani da jambu ne kagan nan kaga jan kuɗi ko kuma kai yanzu shugaba irin kuma ka ce masa kai ko ka ce kagan ka ko dukkan sa za ka yi ya yi ya ce kalma shi ne i ina ba da ana mai a cikin bukhari ya kawo hadisi a cikin bukhari sai ba ba i da ya ba sai ce i i kan hada hawa a ƙarshe duk ana ko i ko i bi haus a sakt a ƙarshe ne kalma ce kalma ta tafi a daidai ba kalma ta can kudu kalma ta goni kuma da zuwa ne abin bai ce assalamu alaikum ba bai ce ya ɗabirar kuɗi da ba bai ce ya ɗai shugaba da ba bai ce yi ya ɗan kafa ba kuma ko kwan ma da kyau sai ce kai dan dan kafa ne kamar yadda sunan ba maka usman ya ce kai wani wani ne ibn usman sai ce kai dan usman ya fi karfi ya mawa da sunan ka ina so kuma na da kuma da kare da zai a mutane kuma ka ji cewa wata rana a ofishin ka kana juyawa a kujerar ka kana waiti wani zai zo yanka maka rashin hankali ka yi haƙuri in ka taɓa zama a makaranta sai ka shanye ka ci har taɓa yin kwanaka to bari mu ji mai kwa sai ya ce fa wallahi ma tu'minu jazza wallahi ba ta ba su kyauta kalmar aljazza ana da al'aduyya aljanna ba da wata kyauta ce da manzon Allah ya tabe ta yake bawa irin sababbin musulunta shi ne wata mace muku wani Allah ba ta kulo ko kare ko ne sanna ko wata kyauta annabi ne ya gaba kake da musulunta ba sai ce ka sa da nan in ka zo sai ka tunkuro sai ba ka ce ka ko kuma idan kana musulunci haka zama zama cewa ne ya da yake ka san da ma'amalin ya ce da hannu da hawa in kana son mutane su ka karɓa wasu yauka duk wanda yake so ya samu matsayi a cikin mutane to ya kama su kyauta to annabi yana ba da aljanna to shi an wannan bawan Allah to ya yi su ya kiro can tun lokacin da suke tare da manzon Allah annabi yana kiran su baya to shi kuma shi baya ba yanzu kar mu wuce gaba to me yasa kuma ba da fada malamai ba sai da hadisi sai ce shi ko a fahimtar sa illa da dalili da sababbai da suka sa annabi yana ba da wani ke ba da wannan aljazara al-afriya a lokacin sa yanzu illolin sun kauce yanzu babu da farko an musulunci yanzu ba na biya da sai da ko ta kama ya zama wurin sa musulunci ya yi yaki kuma yana cikin sojoji a tafi a jiya yaki sai da sha to wanda yake hukuntuka da yake ɗauka yana ba wa al-mu'allaf al-qulub ko kuma sababbin musulunta ko wanda ba ake so a jawo hankalin su musulunta kada sai shi sai da wanda yake ganin yanzu cewa lokacin ya riga ya wuce kawai shi a fahimtar su shi yanzu da ba ba ya ta kaza ku yi da jikin hisin da zai samu da wani abu da nake so ku gani abin da ku yi tun da ku hisin ya faɗa ba tare ya yi ba ba ba ma ma ku yi da ta zina ba ka ba ku kyaututtuka da annabi yake bayarwa a lokacin da zai kuma bayarwa wa irin su ai shi yana jin shi ba ba ya sake wasu da lokacin abubakar ba to ai wanda a cikin da ba shi da kuma zai yi banza shi baya ba shi shi ne ma dukkan an jazza sai wani abu wanda yake da kuskure wala ta hukumu fi na bil adli ba ka yi hukunci a kan kuma da adalci to fa ina so ku gane wani abu kaga cikin da shugaba yake ba to za a samu wanda zai iya zuwa ya gashi duk akwai da ke a mutane da isar da dafawa kar ke mamaki ko yau ya hau da su ko ya hau da ko ya sa a ɗauki hotonsa ko da fuskar su ne ba ya kira sunan da sunan tsohuwar da ya zaga ya ce shi ne wani in an yi sa kama shi ya yaga ya yaga ana yi ko ba yi akwai yan shahada ta tsohuwa kuma zai kwanta ya yi bacci zai yi magana zuwa gidansa ba kuma da ya shi shugaban ƙasar da yake da sojoji yake da ƴan sanda yake da sojan sama yake da sojan ƙasa yake da ɗan sanda da farin kaya yake da ɗan sanda da turki yake da ɗan sanda da bindiga yake da wani ya mutu ya kira sunansa da zaɓe shi ko ya bata shi na'am zai iya yi wa haka da babu idan kana shugabantar mutane har ma ka ɗauka wai kai ba za ka zaɓe ka kuma za ka ta gaba to ka hana shugabanci kuma kuma gidan tsohuwar ka ce kuma ka ne sunna ce ta wata kungiyar in dai kana shugabantar mutane wallahi yana zaɓe kuma ba wai dan ya nuna cewa ba zai yi ba ko ba kai yin ba ta nemo mu da zaɓe za ka zama to mai fiti ka zama mai ganewa ya sa waye ne shugaba shi ne wanda yake sarrafa mutane to amma fa da ba shi wani abu ya ne mai zaɓe ka san shi kuma mutum ne mai zaɓe a ɗabi'ar da Allah ya yi sai na kwarwa irin ɗabi'ar abubuwan shi kuma irin ta wasu abubuwan shi shi umar na musulmi ne mai imani mai ƙarfin imani sosai wanda abin ya ce imanin umar in yi wannan jijin da wasu da umar fadar sarka shi kama fadar bai in umar ya wannan hanyar to wallahi ne sai ya canja baya iya kiriya da umar amma malam mutum ne ya ci yana da bada kuma da ba a cikin mutane ko yana yawan sallah ko yana yawan azumi ko ma yana da ilimin addini ko ma me za ka ji ai za ka ji ai ai wani mafakaci ne gaskiya za ka ji wani kuma na can bai san ne na biya ce wata malam yanzu a cikin malamai masu hadisi ma mu'amalas ana ba da labari ba da ranar da ya zo in ba a daidai yake bai da ta kaushi ba zai ba da karatu ba ta hadisi da wai sun haɗu wajen mutum dubu kaza a kwakwar gidansu ta san me yake sai ya sako musu kare mai ce dubu kare duk wanda ya kama hadarinsa ya cije shi haka zai fasa da gaba gaba ɗaya ya kuɗe su wannan babban malamin hadisi ne makasar ne wai aka ce ne sa ya ya ce ya ce to yaushe za mu gane masu kwaɗa yin karatu da kake yi ya ce ai so ne ke yi da tafi na san fadar Allah da ruwa da wasu ɗalibai masu kokari masu himma in kare ke da fice su sake dawowa suna da zama a kuma gida suna jira sai kuma ya fito kuma ya ci gaba da ba su hadisi wancan bai fushi ba mu za mu koro ne wallahi wannan suna ke dawowa ba irin wani kana ba to a kan sama da zai ce ashe malami ya kamata ya zo da shi umar rabi'a sarki ne mai fada kuma yana da yawan daukar zafi haka Allah ya ce ya san samu da daukar zafi sosai akwai kisoci ba lokaci na sa su mutum a shirya musu da na samu kuɗi da kuka mai ta zafi ne ta zafi amma sabai dole suka yi ta haƙuri da shi na farko dai shi umar malam da sanda ya ke yawo sanda aka ce masa mai cira aka zai mutu da masu saurin teku wallahi ba kana yin abu ba dai sai dai wala ya bada ko shi ba zuwa ko kai ba duk kai wata rana masu da masallaci a gari ba suna hayaniya kai ce kai idan ka musu ba ku ci kuzo da su da ta yi ba da su kafin su ma da ta zuwa ba kuma suna gawa gawa suna gawa yake su waye suka ce mu da su wani ba kai ne kuɗi daga ƙauyen ba yace wallahi da ƴan da ne ko da ƴan madina ne da sai da ta take ku da ta ce annabi da kwance anan ku kuna da sauki ba ku ci Allah ya ce Allah ta ko ku su wani ko ba su da ne ba wala ta tarudu ku ne dole da kai ba ku da ba da ta ba ba wani kuma ta ba ta shuru ba ba ku ci annabi Allah ya ce kar aka da sauki saboda sauki annabi ba ba ku ci ba aka da wuri aka annabi ba annabi yana kwance anan a masallacin ne a kwance gudanar da sauki ɗaya a masallacin da ba a rariya shi ne yanzu za su samu miliyan kaza da magariba ko da asar ko ne shi da ne shu ko yi wani wasa kun zo zai ta harbi yake tsinkewa da mutane ba wani kuɗi a yariya ba ba a yi saboda an yi da kwance a wuri wannan zafi ne da sai yawa wata rana kuma masallaci ya ce zo gidan kwanta yi assalamu alaikum shiru assalamu alaikum shiru mai fito ba assalamu alaikum shiru mai yana kudin yana yana kokarin yin ka da yayi da uku sai ya tura ya kuma ya zo ya zuwa sai ka rike shi kan sai mai shi kana annabi ya ce in dai ku zo gidan nan kuma sa ya ne ni sai ni so ku yi sallama ya fito ya tura ya kuma ni ce to haka ma bai saboda ka ne ko shi da wallahi wani yake yana tsorace a riwaya ta ce ya zo yana kama a kuce bakari ku taimake da umar ya ce a ba shi shaida dan Allah waye zai iya tuna lokacin da annabi ya gaya mana cewa in aka yi sallama uku idan mutum baya bai fito ba ya tafi sabai suka fashe da ya yi kaje me ya faru ya ce wallahi kuma ne ce kuma kawo sai sai ya bada kashi sai suka ce ina musu irin gudun sai ce da shi ne yaro a cikin sabai da lokacin shi ne yawon kayan aka ce kai da shi ne ka ba kuma shaida cewa kai kana nan annabi ya ce duk wanda ya zo gidan wani ya masa sallama sau kuma ya yi juya ne kama wannan shi ne sunna shi ne shari'a ba mu ce zo gidan da ya faɗa sallama wajen talatin da bakwai da za a yi ku da za a wani a cikin wani in kai ɗaya biyu kuma ya tafi ko ce zo guda maka waya ya guda maka saba'in da bakwai na ji nake ce kai aji a gaban suka ce buga waya ko shi ma a dora shi a matsayin yin sallama ko kuma kai ne ke kuku a ce a musa yi kudu ya ce bari wajen kuma ku fara haka ne ya ce gani ni a gaba sai kuma ya ce kashi ba wanda ya ɗauki mana hankali a kan yawan samun kamisan da gani illa sassu bil aswaq hada-hadar kasuwanci ita ta ɗauke mata hankali ta sa an faɗi hadisin nan wata rana ba na da nuna kasuwa ya shi kuma da kasuwa ne da yanzu kasuwancin sa wata rai da dukkan annabi da hadisi wata rai da yake kasuwa ya kasa shi da wani mabokin sa a madina haka suke ci kaga kasuwa da ba za mu banta ba kuma ilimin da ba za mu bari ba da kaga kaga waye yanzu ya ce kasuwa da ba za mu bari ba don saboda da ita za a ci shi yace kuma ba za mu mutuwa ba ka sai ce ka zo yau ka ɗauki hadisi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta da ni da dare ka dawo kasuwa ni kuma in je kasuwa kai kuma ka je kasuwa yau gobe ni kuma in gobe sai Umar ya ce na tabbatar lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisin a lokacin na tafi kasuwa ya ce je ka to wannan ma yana nuna mana shan kamar da tsanani da sai na wuri shi a kan bada misali ne na babu ne da biyu sauran wani shi ana da wani karatu da fadar yau wani da lamu hatta an ma biyu ne umar ya yi fushi ya yi mutu ya afka masa shi ne aliyu bai abi ko ka ce ya dake shi ko ka ce ya buge shi ko kuma ka ce ya masa da duk abin da zai yi ne da fushi ya yi masa sai shi ɗan uwan wannan alƙuya ya ce da su wanda ya masa hanya ya kawo shi majalisar umar da gidan umar karka manta ba shi umar ba ne wani shi ne aka ce ana san karka kuma da ba aka tashi masa gidansa ba dole ga wanda ya ce ba ba wani mutum ne ya zo gidansa ya wata shi a kai umar ya shirya zai gabce shi misali umar ya shirya zai dace shi misali sai a rukunin da ya ce ya a yi rukunin ya kai a yi rukunin da inda ma ta'ala ala da nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya wa annabin sallallahu alaihi wasallam kudin amma wa kudin kushi wa annal jahili kai di amma kai kuma din da sanan da abu da yawa kai amma in za ka yi kudi kai kuma din da abu da kyau wanda aka san shi wa a'in anil jahili ka kauda kai ka juya baya ka basar ka manta dangane da wawaye الجاهلين أنا قصد أشد واوا الجاهلين أنا قصد أشد الجاهلين ملا ساسين يجي وإن هذا من الجاهلين وأن النبوة وقل تجري حسنسا duk da cewa ya fi yana ce ma wani ka ji dama na gaya maka a cikin tarjama an ce yana cikin irin mutanen nan ga su ga su da ne misali ko ba yanzu ko mu a cikin mutane za ga wani zai ji ana sha'awa wani ya gabo من أجل التدور ومن الأكل yana cikin yana da wauta to sai ya gaya wa sai ce wannan yana cikin wannan da alƙur'ani ya ce ka kauna kai karɓar shi ko sun maka wauta mana wallahi ma ja wannan hakumar na tala wallahi kuma lokacin da wato shi alhurin ibn qais da karanta masa wannan ayat wallahi kuma da zalla ila ayat ana karanta masa yadda da sauran sama ne ya dauke ana ta masa ayat sai ya dawo cikin ayyuka da ya idan sai ya yi ja fuskar da ta kumbula ya yi mutuntai kasantar da musulunta ni za ka zauka cewa kaza saboda kun san me yace masa fassarar kalmomin da ya gaya wa kalmomi ne guda la tu'min al-jadala yana kai bakhil kai barwaci wala tahkum fi nafsi al-adli yana kai as-salim kai as-salim sifa ne sifa ce da wata kuma da shi ba kai barwaci ne kai az-zalim da ka yau kuma yana cikin ganiyar mulkinsa da sarautarsa wani ya zo al'adarsa wajen mulkinsa ya ce shi marowaci a zali kuma da ɗaya amma me ya hana shi ya ɗan mataki aya ko da ni an kowa a hannun kurfi wa an kan jazi ya ce wa kaga wa kafa ne da hijabin lahi ta bara kauta ya ce sai na umar yana cikin wato masu tsayawa a wajen littafin Allah in dai Allah ya ce kaza da uwar da duk tallafi wannan shi ne sifar umar duk zafin umar kada ba shi aya zai tsaya to kai ma duk fadarka duk bala'irka duk bala'irka duk masifar da ka zo kana bala'irka gida matar da zai ce haba mai gida ko ne in dai bai karanta Qur'ani kuma yana girmama Qur'ani ana ja masa aya din da kashin aya ba wani mana hankali in ja masa aya za ki aya to wani hadisi shi ne hadisi da ibn Abbas ya kawo yanzu ana sai ya muku sharhi sai ya kara muku bayani akan wani wacce hakuri yanzu babu magana hakuri musamman ga shugabanni shugaban da kai ba wanda ya zama zaka zama shugaba za ka zama liman bari ka ba mu misalan akwai da annabi wata rana ban zama na sallallahu alaihi wasallam yana da wani masallaci yayi da sallah ya ji ne da kalamuka wani mutumin kauye kauye ne ya tuku ya wuya da ya shaƙi annabi ya burɗe masa wuya ba a yi waya aka ce sai da wuyan mutum Allah ya shaƙa saboda shaƙuwar da ya ce ka fara cikin dukiyar Allah ba dukiyar abu kaza ka ya zaɓi abu a cikin kasarsa a cikin masallacinsa a gaban sa a kasa annabi ya ce ka sake ni ya sake shi kuma kowa bai tashi shi da gida ya ce mata sabar Allah ko akwai saura da dinari ko dirhami da nake ba mutane sadaka ko akwai saura ga wani mabukaci da bai ce ba a shaƙe shi shi kenan aka ce akwai ɗaya aka ɗauko aka ba shi ya ce ina wannan mutum ce da shi sai ya ɗauka su ba shi yana ba shi ya ce ya gode ba ya ce aka saka da kai ba ya ji da kai sai aka ce to dawo ya dawo ya ce ai kai kuɗi ka zo ne ba ko ya ce ne to na ba ko ba ko ya ce ya ce to shaƙi ne ko ya ta kuma da kai shi kuma yana ba sai ya bari kai babba ko da shaƙi ne amma ka shaƙe ne ka kuna ba na haka yi tun da na baka na ba ka abin da kake nema ni kuma shaƙa ta da kai sai na rama da bai ce sai na rama sai mutumin da sai ce ab ni ani mutumin gari kuma ni ka wannan zo an kai abu na kuma sanar da ni kai duk abin da aka maka mummuna ba ka rama da mummuna. Eh, wallahi kai ya musu. malakar wata ana ce ka kadiya wani bai ya kule wata rana ya taba ba wata Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba ruka ya tashi da ya ba a nan ba shi malaka ta mai ya ta mutum ba shi malaka abinci ne ba ba ya dan Allah ya so da ka bai da hadisi wallahi ba da abinci ne ba ba yana matsayin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wanda za a ci ya mutu karrar karbiyarsa ba shi daga wani musulmi da wani wani wani ya ce ba shi ba shi za a ci ije ka ba shi suka yi alkawari da wannan ba ya hude ba ya hude ya ce ba zan baka ba sai ta faɗi yaushe za ka dawo da shi a daga ce zan dawo maka da shi lokacin da aka tsinta annabi ya karɓi bashi ne biya bukatar iyalinsa mana kai hakuri da zuwa abin da ya same ka a rayuwa yanayi yana iya canjawa ba kai ne mara ba wannan faɗan gatan Allah ne duk duniya ba dan adam da Allah yake son sa yana dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yau ya ci bashi a hannun wa a hannun bayan hudu ya karba ya je ya bukata su a shi da ruwa tana iya wannan gani ni a matsayin na idan na ba ai kuma ne dan ce ka bani bashi bashi kawai da muhimmancin sa fashafi guda Allah ya bayar a cikin alƙur'ani aya daya guda akan bashi na'am rauni ne bashi matsala ce bashi amma kuma ba ai kuma ne dan na ci abu na shi ka bashi na ce ka taimake da a matsayin bashi ba ne kuma sadaka kuma ne kuma ne mutum musulmi ne wurin har ne da ruwa shi bayan ya da ruwa shi ya zo yana da wajen kwanaki ko ya gure ba sai dawo ba lokaci ba bai ba da ya dawo sai ya samu da Allah sun shiga sai ba da yawa wata ba a cikin samu dole za a zaka kuma mutane ba za a ba su ba kawai ya ba kowa suke a zaka zaka ya rinka gaya wa Allah maganganun wani na matanci wani sahabi da ya gabata shi sai buge shi da Allah ce da ruhu wa inda nisa bil haqqi maqala yace kyale shi duk wanda yake da haƙƙi a kanka to yana da damar ya yi magana a kanka duk wanda ka ci kudin sa ka yi ka ba shi ba mamaki ya maka wulaƙanci duk wanda ka rike masa haƙƙinsa ba mamaki zuciya ya maka wani abu ya ce ku da shi ni na karɓi kuɗinsa amma lokacin da muka yi da ke zan biya ka ya yi da ya kuɗi ya ce bai yi ba ko in yi da biya da kuɗi ka san ya kai wallahi sai da aka da aka da nemo kuɗin da aka bai ce aka da bashi wani da can bashi ka bashi aka da kuɗin aka bashi za su mamaye shi a cikin jihar da ya ce ku dawo shi na ji wani akwai na uku na ƙarshe wani mutum ya kawai ya zo masallaci a da yana cikin hadisi na karanta da mutane kullum yana zuwa da rakuminsa sai ya shigo da rakumin cikin masallaci kamar yanzu muna da kawai wani daga wani mutum ya shigo da da jakinsa ya shigo da jakin cikin masallaci ina da kowa sai ya kalle shigo cewa mun ma ku ci wani ya za ka zo da jakin cikin masallaci wala ko da da yake to sai shi wanda da wanda shi yana neman yin da dauri ba to ba ba wannan kare ba yana zuwa tsari ya ga wani a cikin mutunan da to sai cire wannan da to da shi tsari inda sabon shi da sallah suke kuka suke kalawa da Allah ya sai ce wannan sabon ta da daure ta Bahala ne ba ya ce. Sabai suka tashi da dole shi kafin a daga yi magana. Ku lura jama'a da biyan ɗan adam ne wani lokaci in ya ga an yi amfani da bai kai hannu. Ina fata kuna barka. Za ku ga abubuwan da ɗan kama haka. Bayan kwarar duka, wasu ɗabi'a ce, ba ce a ba da dama. Wani kimanin sun lokaci a kan gyara mutum dama, suka daka mai a su ce ya za ka kai kuma ya masallaci annabi ce na uku ya ne shi kuma ya ce ya gaba annabi ce kamar wata sai da ya gama su da kuma da gaba da ya ce masallaci sai annabi ce ya ka ce zo ce ka ga nan wani aiki ne na sallah da karatun Qur'ani da zikiri da ibada ba wurin tunani ya ba a kai ta bauti in an zo tunani akwai wannan ke da can waje na ka ji ko ya ce ku kuma sabo ko ne da kuka ga za ku ɗauke shi ku tashi ku je ku nemo ruwa ko kici guda ko guda guda ku zuba a kan fitarin ne ni na sabo ka duba mai hukunta ce shi ne kuma ya zuba sai ba ka ba sai aka ce shi ya ci ba wa sai ya tsaya ya shi sai ya daga da ce ɗan ya gaba shi wani mutum ya kawai ya ce Allah mahmini wa Muhammad wala ta hamma a ahada ya Allah ka ji kai na ni da Muhammad kakka ji a duk duniya wanda ni da Muhammad kakka ji kan kowa annabi ya ce kai kai kai ya ce bai yadda wasu nan ya ce ta matsi abu mai fadi ka kuntuta shi rahamar Allah ai ba ta yi da ya ta yi ce rahamar Allah ne da kai ya zo da bai samu koyarwa ba to kullum shugaba duk inda shugaba yake na mutane yana da kyau a kai shi makarantar haƙuri kafin ya fara zama a ofishinsa. saboda in dai har a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a kare shi ba an yi masa wani yana shugabanci to ya wani shugaba zai ce ba za a zaɓe shi ba ko in an zaɓe ka kashe mutane ne kai an zaɓe ka rafe mutane ne kai an taɓa ka ɓadda mutane ne kai an yi ma ka za ka zaɓe ya ba kuka ta gaji haka kai kuma ba an halatta ba bane ka zaɓi shugabanka ka ci mutuncinsa amma shi ɗabi'ar shugaba ya kamata ya zama hakuri mai kai zuciya ɗinsa idan aka ce shugaba ma da yake ya isa da mulki da sarauta da nuninsa an ce ya hau ina ni da kai tara da yawan kwanaki kuma ba ba da yawa shugaba da yake a gidanka ɗan ka zai iya ba da shi hankali wata rana a makaranta kai ba da makaranta da shugaba wata ke wani zai mata abuja wataƙila kai ne babba a gidanku wataƙila an fara wani ofis wataƙila a wata ƙungiya kai ne jagora wataƙila kaza wataƙila kaza to babu abin da ba a yi shi yasa za ka musamman irin wannan zamani yana fassara wani irin abubuwan da manzo Allah ya faɗa mana abin da wawaye suke yi ko ba za su yi na bai lafiya musa hadisi yana da abubuwa masu yawa amma kuma kuma da lokaci ne ba ana ta nuna mu lokaci dai na zo mu karance shi mu karanta na gabansa to amma bari mu dakata a nan insha Allah abin da na faɗa da dai Allah ba mu lada wanda ne kuskure ko kuma harshe na da mafakar Allah tabaraka wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته